na cuta musamman wannan zamani namu wanda ainihin wato zumunci ya lalace za ka da cewa mutane ba sa riƙe zumunci yadda ya dace wa junansu tsakaninsu da 'ya'yansu da sauran abubuwa irin waɗannan Allah muke roƙo madaukakin sarki ya gyara mana ɗabi'unmu da halayenmu ya ba mu ikon kiyaye zumunci a tsakaninmu zaka jama'a kun ji wannan kenan malam ya shiga da cewa قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت ضمن خالد ibn bishir ya karantar da mu wannan hadisi kamar yadda imam an-nasa'i ya rawaito wannan malamin sare shine khalid al-askari shine abu muhammad al-fara'idi an gani shi kuma ya qala hadathana gundar shi malam gundaru ya karantar da ni hadisi waye malam gundaru shine muhammad ibn ja'far قال حدثنا شعبة idan shu'ba ya karanta da ni hadisi shine shu'ba ibn al-hajjaj an sulaiman shi kuma shi ga malamin sulaiman ibn mihran shine al-a'mash an abi wa'il shi kuma daga malamin sa abu wa'il shine shaqiq ibn salama shi kuma shi ma shaqiq daga malamin sa daga malamin sa ko وكي عن عمرو بن الحارث شو كما لقى عمرو بن الحارث ابن المصطلق ابن أب ابن أخي زينب كنا ابن أخي زينب شو كما بعد الأباري سوى عن زينب امرأة عبد الله لقى زينب ما ترى عبد الله بن مسعود أن لا يقار مسيدا قالت تاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata rana ya ce wa mata tafaddaqna ku ba da sadaka walau min kunna ko da daga kayan kwalliyanku ne ku ba da sadaka qalat tace wa kana abdullahi khafifun ذات اليد شيخ عبد الله بن مسعود يا كرنشي متن ne talaka wanda ba shi da abin hannunsa فقالت سيتشي أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخي لن أخ لي أيتام يا كي عبد الله مسعود شن زي يسر من إن سني صدقة تالي زي مثلا مستحبي يا زما كي نكي وصدقة da kai da kuma ‘ya'yan ‘yan uwana marayu waɗanda ke ƙarƙashin kulawa ta’ فقال عبد الله في عبد الله بن مسعود يشهد رضي الله عنه سلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنبي من ظن الله صلى الله عليه وسلم لكنج قالت تشي فأتيت سيدة في وجم من ظن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة وجم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا على بابه امرأة من الأنصار سيدة ثاني وتماتا mutum ya garin Madina a bakin kofarsa yuqalu laha Zainab ita ma sunanta Zainab tas'aluhu ma ko tas'aluhu ma as'alu anhu haka ya kamata ya zama wannan kuskuren bugu ne an hada ne tas'aluhu ma as'alu anhu ita ma tana tambayan manzon Allah abin da nazo na tambaye tambayarsa akai kun ga kuskuren ko yawana an tas'aluhu ma a tas'aluhu jumla daban ma as'alu anhu abinda ni ma nake tambaya akai ina fata an gane wannan yawa dan a wannan a wannan nusa da nake da ita tas'alu amma as'alu anhu shi haka yi tas'alu amma as'alu anhu ba tas'alu kuma ma tas'alu amma as'alu anhu ta zo tana tambaya game da abin da ni ma nake tambaya a kai fa kharaja ilaina bilal sai bilal ya fito zuwa gare mu fa qultu lahu sai na ce da shi inqalib ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ka tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fasalhu an zalika ka je ka tambaya mana shi game da haka wala tukhbirhu man nahnu amma kada ka baiwa manzon Allah labarin su wane ne mu فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتفزها كمنظم الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سيمنظم الله يشي من هما سوانين سوى أن ماتا قال زي قال زينب سيشي زينب شي قال سيشي لشي أي أي الزنابي وتزينب بن أسن زينب بي قال زينب امر زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية سني زينب ما تن عبد الله تم مسعود لكم زينب الأنصارية متبيق المدينة قال سيدي نعم من إيه يكون لها أجران ذات فاملادا وجابيو أجر القرابة أجر القرابة وأجر الصدقة قالادا نزمنتا قالادا نصدقة idan idan kana da dukiya Allah ya baka idan ka bai wa danginka makusantanka baka zama inuwar gidinya ba to kai lada biyu Allah zai baka zai baka ladan sadakar da kai zai kuma baka ladan ka sadar da zumuncin dan uwanka kisa kada ka yarda dan uwanka kana da yadda za ka yi kana da shi ya zo neman wani ba a wurinka ka kasa masa ko wata hidimarsa ko wani biki ya tashi ko wani abu a nemi wani abu a wurin kana harkokin na rayuwa in harkokin rayuwa ne za ka yi takura kanka ka yi wani abu amma duk abin da ya shafi haka zumunci ba za ka iya yi ba saboda kyashi to wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne yana da kyau kwarai da gaske a gyara Allah ka bani kan gyarawa to ai ba wannan ba ma ai ya ishe kama hadisin Anas dan Malik wanda ke sun fahimci hayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ara man ahabba an yubtaqa lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah duk wanda yake so Allah ya ƙara masa yawan dukiya ya ma dukiyarsa albarka Allah ya yi mar ƙarin adadin yawan kwanakin da zai yi a duniya to ya sadar da zumuncinsa idan baban za ka yi ba ka sada zumunci Allah ya baka ladan sadaka ga ladan zumunci ga kuma ƙarin dukiya da Allah zai wa dukiyanka albarka wallahi jama'a wannan in ba komai wannan kadai ya ishe ka matsayin farala jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Laka jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi mata waɗannan bayanai ce tana da lada guda nawa lada guda biyu ga ladan sada zumunta ga kuma ladan ba da sadaka kenan mace tana da damar ta shirya mijinta daga abin da Allah madaukakin sarki ya bata ta yi cefane ta bada abin nan ta yi mai ɗinki ta siya masa babur ya hau in ma tana da halin ta siya masa mota duk ya hau taimar gata ta siya masa agogo ta siya masa wasu ɗanyen shadda ma da ya dinga fitowa rasa bi shi wannan babu laifi a ciki matuƙar mace tana da halin yin haka alheri ne a gare ki kake ɗauka cewa ai kina wani abin da ɗin kaza hidima oh to ba wani abu da kin ji Allah zai baki lada biyu idan kin wa mijinki wannan to da kamata kun ji ba kullum bane za ku ce sai maza ne za su yi wannan in kuma Allah ya baki dukiya ba kya ci ba kya sha ke ba za ki ci ba ke ba za ki sha ba ke ba za ki zumunci ba ke ba za ki wani aikin alheri dukiyar ki ba billahi la ilaha illa huwa kaza ki ki basu a banza in ba sa'a ba ƴaƴan ki haka za su kashe a iska ko kuma a ba wani ya juya ya cinye dukiyar ga iska ga banza hatta lafiya nan mutum ba zai iya nema kansa ba da dukiyar da Allah ya bashi kana da kuɗi ma ba ai kananan kuɗi ba kina da kuɗinki kana da kuɗinka wai sai karki ban da lafiya ban da lafiya to kai sai zo kai ka asibiti kana jiran waye sai maka magani ka san matsalar makolinki kenan malam ai mun yi bayanin matsalanci ko shine ruwan da ta kai har mutum ya wa kansa ruwa mutum malaki kamar zai kashe shi bai da lafiya sai ya ce a je kemis a ran hazo mishi yan magunguna ya je asibiti a yi test a duba shi in an ba shi gado ya kwanta ya sha ruwa cin gata mana a siyo kayan marmari ya dinga sha ya dan murmure amma sai ga mutane Allah ya ce wasu ba san amfani kuɗi ba Allah ba san amfani kuɗi ba mu dai Allah ka ba mu za su sha mamaki Allah ya mana Allah ya ba mu mu yi hidima wa addini mu ci mu sha mu kira mana mu wadata ƴan uwa mu je ƙasa mai tsarki mu je riyo aikin haji mana Allah mu kwanta ma mana to rayuwar duniya ce mana in baka yi ba shi kenan kuɗi sun ma gwano dama ɗayan biyu ne in baka ci ba za a ci maka garanti ko kuma su tafi su tsuntsu su tashi malam wai ki fatan kuɗi su tashi malam malam kuɗi in sun zo malam kai ta fatan Allah ya dawo maka da su Allah ya malam talauci bai da daɗi kai wannan tsoho Allah ka bar tsayi da shi Allah ya malam ji yakan kama tsoho yakan kama yaro ya mai shi shi tsoho da ƙarfin tsiya talauci kenan malam ka ji mutum ya lissafi ce maka ai shi duk duniya yanzu in ya sa miliyan biyu kawai duk wata bukatar shi ta biya a duniya to ka san wani talaka ne wannan a yana cikin halin kakani kai wala miliyan biyu a wannan rayuwar rana ina za ta ko ta ba abu karim kaje sai mu kashe ta za mu sai kayan aiki ne ko kuwa Allah ya sa mu dace قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله من مثله سواء قالت كنت في المسجد فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن ba zan yi isnadin ba duka isnadin kusan iri ɗaya ne kawai abin ta faɗa cewa ne ina cikin masallaci fara'ani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani ashe masallacin manzon Allah babu shamaki tsakanin maza da mata an gane wannan babu gini da aka yi tsakanin wai maza da mata a ce an yi wani gini shamaki babu kawai maza na gaba mata na ina mata na baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni tasaddaqna ku dinga yin sadaka walau min huliykunna ko da daga kayan karau din ku ne kayan kwalliya fa kanat zainabu tunfiqu ala abdullah zainabu ta kasance ita ce ciyar da abdullah dan mas'ud mijinta eh kwarai kaga shi wannan dan mas'ud mijin hajjiya ne bai ka fara wala eh wa aitamin fi hajriha da wasu marayu da ke ɗakinta waɗanda ta ɗebo suna kulawa da su. Faƙalat ya Abdullah sai ta ce wa Abdullahi ibn Mas'ud a yaji zai anni an an an faƙa alaika wa ala aitamin fi hajri min sadaqa to shin zai isar min sadaka in ciyar da kai da kuma ainihin wato waɗannan marayu da ke ɗakina an gane wannan zai qala yace da sani anti ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama a ki je ni tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanki nan kuma ka san mata bayan Allah ne da Allah in ya mata fatawa ma ba da za ta yi ba ce um kaji mutane kullum in za ku bada fatawa sai dai ku bada abin da ya daidai da abin da zukatan ku ke so to kaga wannan ba daɗi ko eh ba daɗi Allah ya kiyaye da jama'a kun ji yace da shi dan haka ka je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanki fanqalaqtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awajadtu mara'atan min al-ansar ala babihi sai da sai wata mata cikin mutanen garin Madina a bakin kofansa an gane wannan ku duba irin wannan bayani da aka yi amma yadda yadda fatattun malamai irin su mana aljabbar suka dinga yi mutane yanzu wannan abin da aka faɗi sai ya ce ai ana nufin ta kibance da manzon Allah ta yi kaza ta yi kaza sai ya ɗebo wasu maganganu ya yaƙa a wajen sai ce wannan ai an ci mutuncin annabi kuma shi yake su jingina manzon Allah batanci yanzu dan an ce a gidanka wata mata ta zo tana jiran ka a bakin kofa ko ta zo tambayan ka wani abu ne bukata sai a ce bukatan ɗa namiji a ce bukata ya saduwa kaga wannan fasara kai kai ko ba haka bane amma duk mutumin kirki ba zai taba daukan wannan da zaran an yi magana kawai ake magana a matsayin an yi da batanci zuwa ga manzon Allah ba ko wani abu shi ka gane ashe hadisan babu su da yake magana akai shine ya kirkira da kansa kuma ya ce sashi akai daga cikin waɗanda suka sashi akwai ire ba zazzagi ire ba zazzagi yana daga cikin suka ziga shi ko tsohon minista yana daga ciki adamu adamu yace kungila aka bashi da kasan Iran ko ba ka bane ko kun ko kun wasiƙa da ya rubuta daga gidan yayi ai ta bayyana haka idan kaga karara wani makirci na da shiryawa al'umma ana gani shine dan kanzagi da zai zama ayatul lahi Najeriya ina fata an gane wannan Allah ke sai ta zo ta sami wannan mata a bakin kofa kaji a bakin kofan wa kofan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hajatuha mithlu hajati yanzu irin wannan hajatuha mithlu hajati bukatarta irin tawa yanzu misali wannan sai a fasara cewa sun zo neman biyan bukata a wurin manzon Allah sai a ce ko bukata ta ɗan namiji misali ai ka san wannan daga ji kai ka san cewa wani mutum ya ya nufi ya zagi manzon Allah abin da gaske tun da wannan magana da yake magana ko shehin sa ba zai yi gina masa wannan abin ba ballanta na ga manzon Allah sai ki ai hadisai da aka ɗebo an yi wa annabi ƙarya ne an yi wa ya mutuwa ya tashi kuma shi ya iya kayansa da waɗannan bayanan shi yayi amma da yake mutane suna da son zuciya sai mutum yana ta goyon bayansa kiya da in ma wuta ne shiga tare Allah ya kiyaye ba za mu ce Allah ya shigar da ku ba mun san wuta masifa ce bala'i ne Allah ya shige ku Allah ya shirya hajatuha hajati kaga ai anan bata faɗi buƙatar ba amma a baya an faɗi me an faɗi buƙatar mun gane wannan tamarra alaina bilalun sai bilalun ya zo wucewa kusa da mu فقلنا سيم كثير شيء سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم بيامنا من الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة شن زي كسر من إن شيد مجينا دوس مرايي لكي تاكينا دقى صدقة دك أبن لنبال صدقة ذنشير فدخل فسأله سيدي يشبه تنبيه من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدي من هما سوالين ولنن قال زينب يشي زينب شي قال أي الزيانب وتزينب دقسين زينب بي قال يشي امرأة عبد الله ما تر عبد الله بن مسعود قال يشي نعم إيه يكون لها أجران zai zama tana da lada guda biyu ajrul qarara akwai lada na zumunci wa ajrul sadaqa da kuma ladan sadaka waɗannan hadisai gaba ɗayan su hadisai ne waɗanda bukhari da muslim da kuma ainihin wato imamun da ka iya da shi a cikin as-sunan al-mujtaba shi ne nan abin nan littafin sa da ya fitar ainihin wato daga amr bin harith daga Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda baki da saboda ka wannan hadisi ne jama'a sahihi kaman rana lokacin azhar Allah madaukakin sarki ya sa gudaci قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إبراهيم عن مهاجم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال انطلقت امرأة عبد الله وامرأة أبي مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة تكتم صاحبتها أمرها فأتت الحجرة فقالتا لبلال إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل امرأتان لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام فقالت الأخرى إن لي فضل مال ولي زوج خفيف ذات اليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما كفلان بدير وشهديث الليلة مكرزاء بايا إلا إياك وأن حديث sigan yadda ya zo din ya dan saba da hadisin da muka karanta a baya yau kun gane wannan ko daga Qasim ibn Zakariya daga Ubaydillah ibn Musa shi daga malamin sa Isra'il shi kuma daga Ibrahim ibn al-Muhajir daga Ibrahim ibn al-Muhajir shi kuma daga malamin sa shi ma malam Ibrahim shi ma ya karanta da shi ainihin wato wannan hadisi an gane wannan ko ibrahim ibn muhajir shine ibn jabir imam muslim ya fitar da hadisin sa an gane wannan ko sai sai ubaydillah ibn musa shi ibrahim na biyu shine ibrahim ibn yazid an-nakhai an gane ibrahim na biyu kaga nan shi an ibrahim yani ibn muhajir sai ya kara cewa mene an ibrahima to wani ibrahim ne wannan shi ne ibrahim ibn yazid an-nakhai an gane wannan ko yawwa an alqama shi kuma daga alqama ibn waqqas alqama ibn waqqas ko alqama ibn qais alqama ibn qais shi kuma daga malaminsa abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara mai shadda ya ce matan abdullahi dan mas'udin ta ji da wata mata ta abu mas'udin al'amfari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowace suna tambaya tana koyi al'amarin abin da ya shafi abin da zo tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a kansa da cewa sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce wa bilalu ibn rabbah yi ga wani sallallahu alaihi wa sallama ka gaya musu mata ne guda biyu ɗayansu tana da ragowar dukiya a ɗakinta kuma akwai ‘ya'yan ƙaninta marayu da aka ban mata ɗayan ta ce ina da ragowar dukiya kuma ina da miji mijina yana da ƙarancin abin hannu ka je ka tambaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin sakan da zamu dinga yi ta mustahabbi zamu iya yi ga waɗannan ƴaƴan da mijina in ciyar da shi ba tare da wata matsala ba manzon Allah sai ce lahuma kiflani waɗannan mata suna da lada har ninki biyu na abin da suka ciyar kamar yadda muka yi bayani a baya ladan mai da ladan mai ne Na'am, yawwa, ladan zumunci ladan sadaka, jama'a ina fata an gane wannan. Saboda haka haka ne ake so idan ma mijin ba shi da ainihin wato da ba shi jari, ko? Da ba shi jari, idan ya kasuwa ya kasuwan Allah kuma ya kawo buɗi, shi kenan kuma sai abin da ya kamata. Ko ba haka ba? ya ci gaba ɗaukar ɗawainiyin gidan ya ci gaba da kulawa da su in Allah ya sa abin ya haɓaka kuma sai ya abin nan. Na. To ai shi shi namiji mutane suna so su dinga canza abubuwan da Allah ya riga ya tsara. Shi namiji a halittar da Allah ya mishi gaba ɗayan shi mata ɗaya ba ta ishe shi ba. wallahi kaga mutum ya zauna da mata ɗaya sai dai ba shi yadda zai ko turawa da ke auren mata ɗaya kiristoci da ke auren mata ɗaya to kuma suna da wasu matan a waje na banza da suke tsallakewa suke zuwa suke zinace zinace na fata mun gane wannan to da haka wani al'amari haka yake don in ba ƙara auren ba kuma to za a shiga wani layi ita kuma mace gaba ɗayan ta ɗawainiya ce wahala ce a rayuwar ɗan adam ku san wannan ɗayan biyu ne ko dai ka ɗauki wannan wahalar da kake yi na kulawa da ita a matsayin ibada sai Allah ya baka lada ko kuma ka ɗauka a wahalar banza kake ci kuma ita kake ci ba lada ba da ada abu na biyu shine ita mace duk abin da za ka yi alaƙa tsakanin kai da ita to hidima ne tsakanin kai da ita siya min kaza ba ni kaza yi min kaza ko matakka ce ko wata ce a waje kuma wajen saduwa da ita ma wahala za ka yi to haka ne mana to duk wahalan ko da za ka yi ta a cikin haram Allah maɗaukacin sarki ya riga ya buɗe maka hanyoyi ta hanyar halas da yawa duk ko wahalan da za ka yi ta a cikin halal to ka gode wa Allah a cikinta kai ma Allah godiya kana nan kana ci gaba da zama mutumin kirki wanda Allah ya madaukai zai zai maka alheri ne yawa na fata mun gane wannan yawa amma maganin cewa mutum kawai ya dinga tsallakawa waje wata mata ce ta da a bacci shiya ware ya dinga biyu yana tsallake a waje aiki ma ku shiya shi ran da zai je kwaso muku wata kwasau din ya kawo muku gida ku ta fama da wannan cutukan ku kina ina daga lokacin da aka buɗe wa namiji wannan kofar sai dai Allah ya kyauta kuma ba abin da zai dinga zama a hannun shi saboda su waɗannan matan yan bariki sun fi ku bariki ku da kuke gida malam barki ba za ka aure ta ka kawo ta gidanka ka yi mata komai ka dawo a gajiya ta fin kana gajiyan amma wai ita ba za ta neme ka ba sai dai ka neme ta ya rasa wani irin hauka ne matan suke da shi matan mu na hausawa malam kuma wai ta ɗora girman kai wallahi ni ba zan neme shi ba sai shi ya neme ni a ba ki da lafiya ne ki akwai virus to dama dan me aka yi ku a gidan ai an yi ku ne ku ci abinci ku huta ku ci mai kyau ku sha mai kyau ku sa mai kyau dan mu zaman da tsuwa mu a garin mu yanzu kina jiran in ya dawo gida sai ya ce mishi kawo mun abinci wata haka take ba ba ta da kan gado gaba daya kai malam tir da irin wannan mata Allah ya kiyaye tir da irin waɗannan mata wallahi a ce ke ba za ki wa mijinki hidima ba wai sai ya nema to sunan ki wa a wannan to na nawa kuma na nawa kuma ai ba maganar reni a tsakanin miji da mata ba maganar reni ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة wannan darajar har a turai haka take mu da mamaki a Najeriya ka je duk wani kamfani da ka sani a turai inda maza da mata ke aiki babu inda za ka je ka da cewa albashin mace ɗaya da albashin namiji a turai ka je ka tambaya duk aiki da ke amma albashin namiji ya fi yawa akan na mace amma ku sun kun wanke kwakwalwa ku a nan sai a ce ai ana son a samu daidaito ne gender equality Allah ne ya raba wale su zakaru kalkunta imma mun gane wannan so ba daidai bane yadda kuke tsakani ga Allah ku dinga neman mazajen ku ku gyara jikin ku yi abin da ya kamata ku dinga faɗa musu maganganu masu sanyi kuna lallaba su amma kin saba gasa masa magana kin saba faɗa shi bakakin maganganu ya zai ji sai awaci ko da ya zo kofar gidan ma gaban shi ya faɗi ras kafin ya shigo gida ce wannan matsaya ce gida tana nan yau kuma san wani irin bala'i zai samu a gidan nan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wai kaje mutum zai shiga gidansa amma yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una musiba kai Allah ke a kwarai da gaske ai da ma an raba aikin ai wata baiwan Allah tana da mijinta tana raina abin da yake kawo mata sai Allah ya karɓi kayansa tana rainawa da kwana biyu aka bar ta fara jin maki ta fara jin balbalin bala'i na fita ta je ta aikatau ta nemo ta kawo ma 'ya'yansu ci a gida kuma ta ga hidiman ba mai karewa ba ce kullum kawai karuwa take yi kuma ana ƙoƙarin wajen kulawa da ita tab Allah ya ji kan baban suwa ne Allah na tuba Allah ka yafe mu ta ce maza a shi ba ƙarin ƙoƙari kuke ba wallahi maza sai dai Allah ya saka muku da alheri ya ce ah yau da ma fa mun gane wannan so wajibi ne a kula da wannan ku kullum kuna kallon wasu haƙoƙi ne sai a dinga kawo wasu abubuwan da ba su shafi abin da ya zama wajibi ba ya danganta da yanayin wadatar mijinki ne in ya gama abubuwan da saranto wajibi a kasa sai kuma musabi a kai ko kuwa amma zai ta tsallake farilla ta koma kan mustahabbi an gano wannan kai ba musabi ma abin da yake ma falala ce kawai kuma ta nace ta makale akan nan la kiyaye Allah ya kuma za ku ji tsoron Allah duk abin da ya da ya kamata ku yi na ciyarwa ga iyalanku da sauke haƙoƙin ku ji tsoron Allah ku yi shi ku yi masa tausan magana kada ku zage su kada ku dinga cin mutuncin su kada in su ne muku abu ku kuma ku dinga nema ta hanyar ƙarfi za ku canza mace mace ba a canza ta hanyar ƙarfi a sai ka zama ɗan siyasa gana sunan Allah zai a gidanka sai ka zama ɗan siyasa wani abin ma kana so a yi maka ba za ka ce a yi ba sai ka mai da kanka sai abu karɓe ka to daga ranar an san kana son wannan abu sai a dinga yi maka an gada wannan ai kada kai ma ka dinga kunshewa ai kin san ina son kaza yaushe ka faɗa mu da mace haka take ba ruwanta ta san kana so da amma tun da baka ce kana so ba sai ce to ai na ga kan ba ka so ne a kai ma yi bayani kada makalla to ina buƙatan kaza da kaza ni mutum ne son kaza da kaza وفي الصراحة راحة cikin faɗin gaskiya akwai hutar da kai la samu dace Allah ka ba mu kun jarawa na'am
amma da a kan da ta a yanayin aikin da su
A'a matsalar guda ɗaya ce, tarbiyyar da mazaje suka yi musu Idan ka tarbiyyanci matarka akan cewa duk lokacin da ka fita wajen aiki ko ka kama hanya kai tafiya da kira ka tafi wani hali kake ciki ya hanya ya kaza ka tsaya kanka. To wani ma da ya kira ta kawai tsaki zai yi ko da ma gaishe shi za ta yi. Shi bai san kira bai san wai wai wannan damu ne shi a wurin shi. ita kuma mace kulawan da kake ba ta yawan da kake kiran da kake ce mata ya yara ya gida an yi kaza an yi kaza wannan abin kana ganin kamar kana maka ita kuma son wannan take tana ganin ka damu da ita amma mu ma mazaje idan muka juya baya muka fita ba ma ƙara tambayan komai game da gidanmu komai game da ƴaƴanmu sai Allah ya juyo da mu a ba kana makalla ka zo ka ɗora dabba a gida da Allah ya baka kiwo kuma ka ce gaba ɗaya ba za ka tambayi ya ta kwana ba ya ciyawa akwai akwai dusa kuwa shin tana zawo ko wani irin abinci ce shin ta ya kwance ko bai kwance ba ai wata ran za ka lokacin da gawo wanki gaba ɗaya shi ne yadda ake yi sai gidan ya gama lalacewa suka fahimci gaba ɗaya ba ƴaƴanka fa tarbiyyarsa ya gurɓace ya lalace kuma ka rasa yadda za ka yi ka gyara saboda abin lokacin da ya kamata ka yi aikin kulawa da abin kayi sakaci har abin ya lalace ya zama abin da mutum da cima out of hand amma mu gane wannan amma in mace in mace ka tarbiyyace ta akan kana yawan kiranta a waya kana yawan chatin dinta kana da mata kaza da kaza ya kaza masoyiya ta i love you wallahi gashi ina ina kaza ina matsar kaunar ki har na matsa ma in dawo gida wallahi saboda kin san yadda kike da kaza da kaza da kaza din nan musallah musamman idan kin mun kaza din nan ai ji kaman kaza din nan sai na ji kawai duk duniyan nan kaman na kaman kin zama da ni wani babban sarki to irin wannan magana masu daɗi malam a ce da zaran an yi aure kuma sun ƙare a bakar makalla a bakar makalla wai fa mu maza nan kai Allah shirye mu Allah shirye mu yanzu wallahi na tabbata ko a masallaci ne yanzu wani rabin da ya ce matan sa I love you my sweetheart my darling wallahi rabin da ya faɗa ma ya manta ya manta ma da kalmar mu a duniya ai kaji to malam in ka koma gida yau dan Allah ka gwada malam in ka koma gida yau na baka assignment ka gwada sai zuwa ka zo man da amsa ka ɗebi kwana uku yanzu kullum ka dawo daga asuban nan ka koma gida kana zuwa ka kawo abin kai ka ce mace wance zo da Allah zana wallahi gaskiya ina son in gaya miki wani amma kace ga abin ya zama kamar sabo menene to kada in faɗa ne kuma ta ce abin nan to to wallahi dai sai kai mu ka dan yi wani sharan fage ka dan yi taba ka lashi ce to wallahi dama ina son gaya miki ne tsakani ga Allah tsawon shekarun da muke da ki wallahi ina son gaya miki ina matukar kaunar ki wallahi kina da girma a cikin zuciyata ina kaunan ki ina son ki mutumin kirki ki ce ina miki fata Allah ya saki aljanna a dan jawo hadisin ka guda daya kin san manzon Allah ya ce duk macin da ta mutu mijinta yana mai yarda da ita to ta samu gidan aljanna insha Allah za ki shiga aljanna da ni na yarda da ki kuma in matsaloli ake samu muna fata dai Allah ya ba ki kun gyara ba dan gyara in wani ita wallahi tallahi amma a ba wancan dan murmushi mana ka gani za ka sha mamaki na rantsi da Allah gobe irin karin da za a maka daban ko ba da kuɗinka ba ko kuwa a karin kalla na'am eh mhm aha to ka gani to ka gani to to kaga problem din kenan in baka saba wa malam kuma ina gaya muku wannan idan ka girma da irin wannan kana zama da mata ka ta akan tarbiyyar yara kana karanta mata abubuwa irin wannan wallahi kina mata kokari musamman yaran da yake zuwa makaranta ga shi a musu wanka a musu tsafta wala makarin kuɗi ce ba insha Allah zan shiga aljanna kin ga kaza da kaza da kaza ana zama ana ana ana tattaunawa shi ga komai yayi kyau a gida malam matar ka ba za ta iya ɓoye ma komai ba duk abin da ke ranta hatta matsaloli na danginta da wasu abba sai abu ya lalace kuma wanda da Allah na su duk wani abin da ke tsakanin mu ina son ki fara gaya min in akwai wata damuwa ki fara gaya min kafin wani ya fara ji a waje saboda kaza ta ka bude mata ka nuna mata wannan to amma da yawan ba mu haka tsakani ga Allah duk abubuwan nan kawai dai ana dai tuki tsaye a gangara kuma an riga an shawo ta iyaka kuma an ce abin ba zai gyaru ba shi kenan na kiyaye nan bari eh hakan dama a'a to ai malam malam bakar wato kan fahimci wani abu daya ita ba uwar kalmar da ba ta yaranka ba tana kuna wata kima ta musamman saboda kai yaran kan an faɗi abin ba cika jin wani abu ba amma yaran wani abu wani in an faɗa sai ka ji musamman in ustaziya ce tana zuwa makaranta ce wallahi ya zaujati ya farhata qalbi wa hibbuki fillahi ya zaujati ya habibata ruhi ba ta gane wannan ai kaɗan mata yau kuma wasu kalmomin soyayya nake ji wallahi tallahi kin san kuma mun ji an biya mana shi yasa muka yi abubuwa su ɗan gyaggyaro haka ne saboda ita mace mafi yawa kalmomin da zaka faɗi a bakinka ya fi saukan mata da damuwa fiye da abin da zaka ɗauka ka bata wallahi azim abin da zaka faɗi a bakinka da cikin fuskarka da mu'amalarka ya fi abin da zaka ɗauka ka bayar wani lokaci zaka ɗauka bada kawai ka bada kuma abu san kamtsari ra kake ka ɗaura fuska ga shi ko kyauta ne ma ga shi sun yanke wannan duba ki gani in yayi shi kenan ka juya abinka alaji ji kai sharan fage yayi wacce zo mana ya kike gani da zaki sami wani abu iri kaza iri kaza kina son shi kuwa a wallahi ina so ai da tunan tsaya yanzu ka ka ka jawo hankali sai ka dauko wallahi kawai ina tafiya na tana da masoyiya ta naga alamu wannan zai yi wato irin kyau sosai idan in kai so a lokacin ma kana kawa za ka ga daki a jiya canza abu ya ya ka gani a jujjuya maka ce a masha Allah masha Allah kada maka Allah ba hikima ba technology amma in ya zama akwai hikimoyi malam da ka je ka dan yi abin nan sai da shi maka technologiya yaren yan zamani ko ya ce a kuma na zanzan ne komai ya yi daidai shi kenan Allah ya samu gyara na samu gyara matan suna suna ta jin yanzu tana da cewa ka duba malam ilin shaka yake a gidan shi ba wani nan eh ko wallahi muna yi ke za mu ke zo lafiya insha Allah eh أي ما تباين الله قال أخبرت ثواب النفقة على الزوجة لا دنش يد ماتا ما تكا الله يباكا كدوكوت daga gidansu karba ta da danginta da kowanta kai ne uwanta kai ne ubanta kai ne nan yayanta kai ne kaninta kai ne kowa nata ita dai wannan yarinyar da aka haife ta a gidansu aka ba ta tarbiyya aka ba ta ci aka ba ta sha aka siya mata kaya aka kai ta makaranta ta yi ilimi aka koya mata ladubba aka koya mata komai ta ba kowa a gidansa duk hidimin da iyayen nan suka mata kashe kuɗi a kanta suka haƙura suka ɗauke ta suka baka kai kuma ka dinga zalunta da kana gaya mata baƙaƙen maganganu ka ci ciyar da ita yadda ya kamata kai ka ci daɗinka a waje mata sun ce a gaya muku zama kuke a wajen masu shayi ku ta cin daɗi su kuna barin su a gida yanzu wata matar rabbana ma kula da Allah ko azam ko tsakanin tsada da ara akwai yawa ne wannan dubu ɗaya da kake shi ta auren mai shayi je a yanka maka nama in kwaya biyar ne a yanka maka kai gidan ta ci ɗaya a yanka su ci ragowa amma ku cincina su kowa ya ɗan samu ya taɓa a bakin salati an gane wannan misali akalla ma na dubu ɗaya mu ce ko ka sai kifin da suku biya ɗan ɗan ɗan yanka kwaya ɗaya a ɗan sa a miyan sa dai ɗan canza wani yanayi to ladi Allah zai baka waɗannan ƴaƴan naka shi yasa suka ga wani lokaci malam ƴaƴa yadda ka san mai wata sun yi gidan wasu da sun ga ɗan nama sai ka suna ta ƙoƙarin kai hari wallahi malam da makamansu masu da zani to an daɗe ba a sadu ba kara makalla ina kiyaye to kaji thawabun nafaqati ala zawja ladan ciyar da mata matar da aka dauka aka baka aka wanke bahaushe ya gaskiya aka wanke aka baka wallahi an wanke ka duba yadda ake wannan shigan na ranar aure na musamman an gyara maka ita an sa mata sabon kaya ga sabon daki ga sabon komai kada makalla amma ka bata al'amura in kana so duk bayan lokaci ka ka sabunta aurenka yanzu Allah ya baka wata ta ka dan samu wani abu dan ta ci to wannan kujerun da Allah dan fitar da su a kai su a nemo ciko a fita bi a ta daki ka gani sai ka ka ka zama kamar sabon ango yanzu wani tun da ya aure shekara goma sha biyar ba taɓa canza labulin ɗakinsa ba ballantana tanti ballantana kuji ballantana ɗaya da ɗaki wata manta ma ana yin ɗaki a duniya ‘yan ta sarki tun suka yaga na amarci mana shi ke wani rabban da yawa matansa kayan suna da zata ci suna da kuma ba maganin ma ya mata ya mata a tamfofi ba ya siya kayan yaro sai dai uwayen ‘ya'yan matan su su yi wallahi maza ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah Allah sai ya kama ku wallahi waɗannan matan da aka ba ku ciwo manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah game da mata ku kyautata musu فإنهن عوام عندكم بايني أمانة الله يهمك أهنا يوم واستوصوا بالنساء خيرا من ذو الله ينا ينا قدم متوى ينا قبل رسوى قانا ليك في ينصيرك واستوصوا بالنساء خيرا اتقوا الله في نسائكم وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة لقد تنكرسن أبدا من ذو الله يوم القدية أخي أجو تتاوى ماتا أقول هذا ماتا kula da mata ku yungu waɗanda Allah ya danka a hannun annayen amma haka za ku bari komai ya lalace ko so kake ɗaki kawai ya zama kamar na amarya to waye zai in ba kai ba kai ne mai allura allura nan ka tsoka wajen gidan ka wallahi Allah ya baka lada rezan da za a yanke wa yara kun ba a gidan cin nafaka ka dauka sai abincin da za a sa a baki labulin da ka zuwa masu kaji Allah ya baka lada kuma kullum labulan nan yana nan ana rubuta baka lada ne tankin daki da zaka yi kullum da kalla ta daki sai Allah ya baka lada ka kalla kana kan ka koro kana kan ka ruwa mala yasa an ka duba da kyau yanayin talaucin da muke fama da shi mu maza yana da alaka da rashin kyautawa mata yayin mu tana wannan magana ka je ka zauna kai kare da wallahi in dai kana kokarin daukan dawainiyin iyalan kana kokarin kulawa da karatun kana kokarin kulawa da tafafin da sauran za ga Allah yana maka buɗi aiki Allah mun karanta hadisan baya ko yace an fiqi yunfiqi Allah alayki ولا توعي ولا توتي فيوتي الله عليك كتش ما في كهنا كما سأل الله هنش يهنش كيما إذا كان إيالك ولا سأل الله هنك shi za ka yi ta wahala duk abin da ka kama ya lalace duk wannan da aka haɗa da kai sai da lalace sai dai an kewaye ka an yi an kulla sai abin ya zama yayi cewa na fa kaman karfa yake fa a mugu ne a gida bai ce da madan shi ne mugunta yake mata shi ma Allah ya kulle ne bakin aljihu ne bari samu da yawa na samu dace ka ce na cika zance لا بنشد متى قال أخبرني عيسى بن أحمد العقلاني ببلخ قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن عم- آه ابن معدي كرم رضي الله عنه قال إمام النسائي يبتدى أن حديث جمال منسى شين عيسى ابن أحمد العسقلاني من قال أنه عيسى wannan babban malami ne bi balagh ya ba mu wani labari a garin balagh wanda ke nuna maka amanan malaman hadisi hatta a garin da aka rasa da shi wannan hadisin sai da ya faɗi a garin balagh aka bani wannan hadisi qala yace hadathana baqiya yace malam baqiya dan walid ya karanta da ni ainihin wato wannan hadisi malam baqiya malami ne mai rauni a wurin malaman hadisi saduqun ne sai dai mudallisi ne kun san ma'anar mudallisi shine mutum ne mai magudi a cikin isnadin hadisi yana yin tajlisanci a wajen wasu malamai masu rauni an gane wannan sai sai dai kuma anan duk aka samu mudallisi zai ba da hadisi sai bai ce an ba an gani sai ce haddathana fa to ɗakin kan hadisi duk abin da yake haddasa na ba yana nan bane a karanta hadisin kaman an ya samu ta wata hanyar ce amma idan yace akhbarana ko yace haddathana ko yace anba'ana a cikin lafazin abin da yake cewa at-tahammul yadda ake koyon ilimin hadisi to sai a karɓi hadisin sa to amma kun ga a wannan isnadin me yake قال حدثني بحير بن سعد قال سيدي بحير بن سعد ya karantar da ni hadisi da haka wannan hadisin hadisi ne wanda yake ainihin wato hadisi ne ingantacce kamar yadda malamai suka yi maganar sa an gani amma shi kashi wannan bayanin zai nuna maka cewa akwai hanyoyin da malamai suke bi wajen tantancewa ba kawai a karanta bane ba ce maka ai hadisi na zama mai rauni ne idan malami yana tafiya yana sharrake ne da bawon a bakin hanya ai kai ne mai sharrake ne da bawon ko kuwa a malamin hadisi suna da abin da ke ce ma tam suna da istilahin irin nasu duk iska faɗi wata magana akwai abin da wannan magana take nufi an gane wannan ko shimalin baqiyatu dan walidu ya karanta da ni wannan hadisi قال حدثني بحير بن سعد ما لم بحير بن سعد شي ما يا karanta da ni wannan hadisi shi kuma daga wa an Khalid ibn Ma'dan shi kuma daga Khalid dan Ma'dan babban malami daga cikin tabi'ai an al-muqaddam ibn ma'adi karim shi kuma daga ma'adan ibn ma'adi karim sahabin manzon Allah Allah ya kara mishi yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma at'amta nafsaka abinda ka ciyar da kanka da shi fa huwa laka sadaqa to kai kinka kawa kanka sadaka وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة هكذا أبن لك تشير دما تنكد شيء شما وانا صدقة لغريك وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة أبن ما لك تشير تنكد شيء يا أنك شما وانا صدقة شيء وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة أبن لك تشير هادمك الماجر جدنك يارون جدنك مما مما أيكي أجده almajiri mai bara yana kudan dago-dago shi ma in ka bashi Allah zai rubuta maka lada mun gane wannan ko jama'a to duk waɗannan jama'a in kai Allah zai baka lada wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda mun karanta shi ainihin wato a baya قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي يفتد وأن حديثي لجمال موسى إسماعيل بن مسعود شو ما يجي حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل ya karantar da shi wannan hadisi duk wannan malamin bukhari a cikin bukhari قال حدثنا شعبة شكما كمال شعبة ابن الحجاج يا كرن سدني حديثي شكما لك مال من سعدي ابن ثابت شكما لك عبد الله ابن يزيد شكما لك مال من شين أبي مسعود الأنصاري الله يقار مش يدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن المسلم للي شي مسلمي إذا أنفق على أهله نفقة إذن يشير إيالنسا ون أبو نشير هو يحدثها الهالي يناني من لا داء ورن ألا نون نشير وان قاجي كتبت له صدقة ذا أربو تامة لا دن صدقة يشير إيالنسا هذا واجبي نفاقنك أما كما دجها كمين ذا أربو تامة لا دن مين لا دن صدقة ladin sadaka shi sake da muhimmanci kwarai da gaske jama'a amma ku ji maganar in ka ji wani maganar ku kenan ana ta muku wahala ana ta ada ma kai wahala ne amma manzon Allah yake wa huwa yahtasibuha ya yayi mutum ya nemi lada a wurin Allah da nufin Allah ya bashi lada to za ka samu lada amma in da nufin wahala kake musu to kai wahala ne billahi inna wahala ne ba zai baka lada ba ko dai misal zarratin saboda innamal a'malu binniyati jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani a Imam an-Nawawi alaihi rahmatullah a shirin wannan hadisi a cikin sahih Muslim yana cewa anan ana nufin sadaka anan ana nufin ciyarwa ne da mutum zai ma ainihin wato iyalansa yace kuma duk ciyarwan da kai idan ka nemi lada a wurin Allah yace to ma'ana idza arada biha wajh Allah idan mutum ya kai ciyar yana mai nufin fitar Allah yana mai neman yardan Allah fala yadkhulu fihi man fihi man anfaqaha ko zahidan to bai abinda ka ciyar a matsayin kamar tilas wahala kake mai iyalanka ba shi cikin wannan ba walakin yadkhul muhtasib amma wanda ya ciyar ba mai gatsali ba yana mai neman lada a wurin Allah to wannan zai samu lada mun gane wannan طريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الانفاق على الزوجة وأطفال وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحواله أحواله cikin wanda shi za su tuna cewa shadda matanka da ƴaƴanka da ƙananan yara a kan jariri za ka shiyar da shi to gwargwadon yanayin yadda yanayi ya bada ka san mu al'ummar hausawa galibi yadda muke tarbiyyar ƴaƴanmu shi yasa ƴaƴan sa su daɗe kusa su daɗe ga shayyan wayo amma ba girma a jikinsu saboda ne abincin da muke ci shi suke ci malam yaro ɗan shekara biyu wani ana narka mai tuwo kana makalla ai shi ba kwakwalwar shi ba ta bukatan wannan abin da ke bukata ɗan kwain ɗan kwannan a ɗan kan lokaci ɗan abincin daɗi haka ɗan wani kunu mai kauri kunun tamba a sa ɗan shinkafa ɗan alkama a ɗan haɗa da ɗan abubuwa ɗan sa madara kana ɗan siyo madara nono kana kawowa gida da fara ana sha yana gyara yara sosai yana ƙara ma jikin ɗan adam abubuwa sinadarai masu kyau musamman kwai da fafe yana saurin gina ƙwaƙwalwan yaro yaro ya zama mai ƙarfin fahimta mai ƙarfin hadda kwai da kake ganin nan ƙwallon ƙwan Allah ta'ala dai da muke ciyo da gobe kuma wani rabin da a ci a gidansa an manta fa ko wace kajin ba sa kwai in kana so ka dinga cin kwai a arha sai ka siyo kajin ka dan watsar a gida su ma suna ci daga abin da kuke ci ko yawa ana dan ba suna dan yi to sai kaga zakara kwaya ɗaya da kaza kwaya ɗaya sai ta danne su ta maka guda goma sha sai dai ka tara su gefe guda kawai in ka tashi ka ci a dan- a dan fasa kwannan guda biyar kai ka ci yara su ci ko ba haka bane ko za a gika shinkafa ko wani abu sai a ɗebi kwan kaman guda biyar sai a zuba a cikin a cikin tukunyar shinkafa su da hutaye in gaba sai an daba su daban ba in gaba kawai sai dai a tsame su a faffasa kawai a sama kowa ɗan yanka mishi ka abinci tsakanin fara da araba yawa kawai dai baka da tsari baka da tsari shine maganar gaskiya to ni ba zo wannan karatun gaskiya ban taɓa ji shi ba saboda shi kwan shi a shi shi kwan shi a karan kanshi bawon shi shi kanshi magani bawon kwai ba guba bai ta yaya za a yi kwai zama guba shi kwan yanzu da za ka samu kwai ɗanye ka ɗauke shi bawon kwan kawai ka dinga ɗiba ana a wanke shi a shanya ya bushe a dake ya zama ga ta abinci wani ciwon kashi da kake fama da shi ciwon gwiwa ciwon baya duk zai dauke da izinin Allah domin kana shan tsantsan sinadarin calcium da haka kaga zai zama gwiwa amma dai ba san wani wani ne ya karanta ba ta ilimi a tsari ba san wani gari ya karanta ba don akwai akwai nutrition akwai dietary tsarin abinci ne da gobe yanzu fa in za a dafa abinci misali lokacin da ta fara tsotse wannan kawai sai a dan a dan sa shi a dan soka shaka shi shikenan fa shi kafin abinci ya zo ma shi ya riga ya nuna ba wani lokaci zai dauka mai tsawo ba da tana amma dai ban san yadda yadda abin yake ba da Allah kuma akwai Allah ya samu dace to jama'a ku أن خيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليه ينفق به أداء خيرهم وقد أمر بالإحسان إليهم وقال in sha ma wani lokaci ko da miji bai yi hasashen cewa wannan abin lada ba ne amma tun da Allah ya mai umarni ya ciyar da iyalai shi yana ciyar da su a matsayin wajibin da Allah ya ɗora mishi shi ma Allah zai ba shi lada kan wani amma da ke ni kenan yi muku wahala a to wahala kake yi amma in kana soke wajibin da Allah ya daura maka da kuma daɗin rai to wannan sai Allah ya baka lada kuma Allah sai ya maka alherai masu yawan gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan kenan jama'a nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ta yi tarayya cikin lada da kuɗi da kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ko akwai wani lokaci nan kada mu kalla in da gaske ne ko ba ma wannan ba ma ka lura wato ita kanta miyan kwai malam to tana da tafarala ta musamman miyan kwai in matarka ta iya sarrafa kwai gidan da ke da 'ya'ya guda bakwai ko mutane takwas da kai da 'ya'yan da 'ya'ya guda takwas kwai kwaya uku zai iya muku miyan da kowa zai shaku kuma ya ƙara wa jiki ƙarfi da sauran abubuwa amma idan mace bata koyi yadda ake sarrafa abubuwa mana a gida ba to shikenan kuma kai ma kiyama kana cin na ta tsaya shi yasa wannan abubuwan sai dai ka je ka nema a waje ba da a gida ba to amma abin da muke ba da shawara idan mace bata iya ba in mace bata iya ba je ka kai ta inda ake koya ta koya shi zaman aure kamar makaranta ke aiko yawwa baka cewa dole ta iya komai a yadda kake so kai abin da bata iya ba a je a koyo ka tura ta gidan wanda je unguwa da shi ma ta zo koya ne ka siya mata kayan aikin in kana sa a dinga maka cincin amma kullum sai an sai biri da a gidanka kuma ga fulawa ga man gyaɗa kana da shi ko da safe da an tashi aka ɗan kwaba ɗan ɗan fanken nan ya ishe yara su ci su ƙoshi su tafi makaranta su sha kunu ga dawa nan tana arhama nan kunin dawa da masara masarar a wanke ta malam ta a jika ta kwana da jiku a haɗa ta da dawan a kai ta a luko kaga kunu malam fari tas ga kyau ga ƙarin kuzari a jiki masarar da kake gani tana maganin ciwon kansa masarar da kake gani da jan masara tana maganin ciwon kansa ciwon daji amma da yake mutum mutane ba sun sani bane Allah ya kiyaye Allah ya samu da kika wani wani ma an san magani sai a nika masarar a sashi a cikin capsule sai a baka dinga sha shi kai ban taɓa jin magani mai ƙarfin wannan maganin ba a kana shan kana shan garin masara ne eh garin masara kuma Allah ya baka lafiya Allah ya samu dace kuma za mu dakata da karanta daidai Allah ya sami tare a cikin nan mun yi bayani akan asibiti ko da sai ya sun ya bude kuma muna fata Allah ya sa albarka to shi za a fara wace to gobe za a fara aiki a wannan asibiti insha Allah muna fata Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka na'am eh wallahi ne ma sunan kake ne sunan wace Fitland yawa sunan asibiti Fitland anguwar rimi hanyar bauchi yana anguwar rimi hanyar bauchi da ka haura wannan hawan ka ɗau kwana yana a farkon anguwar rimi idan ka ji Allah ya sa albarka Allah ya sa ya zama a kai ga al'umma baki daya اللهم ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأجواء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته